يقينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من لا يفرج كربا بات يطغينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحز قوما وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبد قوما وغسلينا da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fiyayyen halitta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu har izuwa ranar alkiyama jama'a sauraro ine mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zo mana a kowace rana irin wannan ta juma'a da muke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa damu da alkhairan da suke cikin wannan rana mai albarka idan da abinki kuma Allah maɗaukakin sarki ya kawar mana da shi marasa lafiya na gida da na asibiti Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya waɗanda suka riga mu Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya musu rahama mu kuma da muke nan Allah ya sa in ta mu ta zo mu cika da imani idan ƴan uwa ba su mance ba wannan shiri yana tattaunawa akan ɗaya daga cikin bayin Allah wacce take ta ba da irin tata gudunmawa a wannan addini namu na musulunci wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara musu kasancewa da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, mu kuma mu koyi da irin abin da suka kasance suka aikata suka yi koyi da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Mu kuma sai mu koyi da su abin da suka kwaikwayo mana, sai mu ma mu kwaikwaya daga wurinsu. Dama Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wa rayuwa wani abun kana nan za a yi a gabanka wani abun baka nan za a yi ba a gabanka ba abin da kake nan aka yi sai ka sanar da waɗanda suke ba sa nan kai ma wanda yake nan aka yi wani abun sai ya sanar da kai abin da baka nan aka yi shi haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mana a cikin wannan rayuwa mai albarka wacce muke roƙon Allah maɗaukakin sarki kuma ya datar da mu ya sadar da mu da dukkanin alkhairan da yake na duniya ne da kuma na lahira da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wani abubuwan da suka aikata ba sun aikata ne don koyi da su ba a su sun aikata ne suna ƙoƙarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙoƙarinsu su kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa su suka ringa aikace-aikace wanda yake suna neman dacewa ne daga wurin Allah maɗaukakin sarki ya datar da su dangane da abin da suke so su dace da shi shine mai shine dacewa da daidai saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar alkiyama ka zauna da shi kwaɗayinsu kenan shi yasa wani sahabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama hankalina yana tashi me hankalinka yake tashi ya ce a nan duniya ga mu tare da kai amma ina jin tsoro kar mu je lahira idan muka je lahira wanda za ka zauna ba za mu iya kasancewa tare da kai ba a wannan wurin ya ce tsoro na kenan tashin hankalina kar a mutu idan an mutu shikenan mun rabu da kai kana can kololuwa mu watakila ba mu a inda kake kaji wanda suke kaunar annabi sallallahu alaihi sallam kaunar annabi sallallahu alaihi wasallama take saka su suke yin tunani idan fa an mutu za su iya rabuwa da shi ba za su kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi amsa wannan yake nuna maka duk abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ringa aikatawa suna yi ba sun yi bane kadai dan su kwafo maka kai kai a'a kokarin su ya za a yi su dage su aikata kyakkyawan da za su haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam idan kai ma ka kaddara ma rayuwarka haka to koyi ya same ka da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai kadai za ka yi ba ne ɓangaren ba da ilimi wani abu ne mai zaman kansa amma kai ma karka mance da karan kanka lokacin da kake ko da kana ƙoƙarin ba wasu ilimi to karka mance da kanka cewa ni ma fa ina cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi musu umarni da na aikata abin da nake karantarwa nake wa'azi nake umartar wasu da shi haka ake so ɗan adam ya kasance sai ka ga wannan mutum ya samu rabauta sai ka ga wannan mutum ya sami kyakkyawa ranar kiyama amma idan ka yi zamanka kana ganin ku kwairawa kuke to ba haka sahabbai suka yi ba aiki suke tukuru wani abun aiki suka yi sai aka rawaito shi sai ya zamto ya zo har gare ka misali suna abdullahi dan abbas ko sai na abdullahi dan umar suna abdullahi dan umar wata rana suna tafiya da tawagarsa sai aka ga ya kauce wani wuri ya bi sauka daga kan hanya ya dan zagaya sannan ya dawo kan hanya aka tambaye shi me yasa kai haka yace mun zo nan za mu wuce tare da annabi sallallahu alaihi wasallam haka na ga yayi shi yasa ni ma nayi wannan aikin da sayyidina abdullahi dan umar ya aikata ba ya ce ne kuma ku zo ku yi ba a akwai kwayo kadai yake da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma gurin da zaka ga yana kokarin ya karantar da al'umma da yawa daga cikin sahabbai sun yi wannan bangaren karantarwa daban bangaren aiki daban misali a sayyidina usman wata rana ya taba umarta ɗaya daga cikin bawansa ya ce ya kama shi ruwan alwala ya kama ruwan alwala ya yi alwala jama'a suna gani ya ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya alula kamar yadda na yi wannan yake nuna masu haban annabi sallallahu alaihi wasallama sun riki ɓangarori biyu ne ɓangaren farko karantar da al'umma ɓangaren farko koya wa al'umma addini a ɓangare na biyu kuma sun rike kwaikwayo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna so su ga duk abin da ya aikata su ma sun aikata wannan abin to haka ya kamata ka kasance ka riƙa bibiyar dukkanin wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata ka riƙa ƙoƙarin bari ka aikata ko ka samu lada a gurin Allah maɗaukakin sarki ko ka dace a gurin Allah maɗaukakin sarki ko ka yi irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce ka kayi ko kuma ya aikata don kai ma ka aikata domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwan da aka rawaito daga gare shi akwai abin da aikatawa ya yi a aikace akwai abin da faɗa ya yi a baki akwai abin da tabbatar da shi ya yi bayan sahabban shi sun aikata domin Allah maɗaukakin sarki ba wani abu da mutane za su aikata a wannan lokacin ma dama ya saba ma addini ɗayan biyu ne ma dai su su sanar da shi cewa an yi kaza wanda ya faru da dama sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi abubuwa wani ma laifi ne amma zai zo ya gaya mare ce na yi kaza ya rasulallah bahirni akwai wanda ya zina ya zo ya gaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya yi zina annabi sallallahu alaihi wa sallama aka ce ya ɗauke kansa ya biyo shi ta ɗaya ɓarin ya ce mar ya yi zina ya ɗauke kansa ya bi shi ta ɗaya ɓarin ya ɗauke kansa a nan salasalama daidai a na ukun ya ce to ko dai yana da taɓin hankali ne aka ce a lafiyarsa ɗalau ce to ko dai ya sha wani abu ne da ya bugar da shi bai san me yake faɗa ba suka sansana shi suka ce ba abin da ya sha kaga wannan yake na masu habbai suna zuwa su gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama duk abin da suka aikata wannan bangaren laifi kenan akwai sahabban da suka zo suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama abubuwa da yake faruwa da su wanda suke na daɗi ko na rashin daɗi Ubay bin Ka'ab annabi sallallahu sallama ya tambaye shi me ya hana ka zuwa Tabuka yace wallahi ba ni da wani dalili ko kwara da ya hana ni zuwa Tabuka ya gaya mai gaskiya akwai sahabin da ya zo cikin tashin hankali yace in muka koma gida sai mu ji kamar ba mu ne a gabanka ba ya Rasulullah hankali na ya tashi kaga sahabbai in sun aikata abu zuwa suke su gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na daidai da ba daidai ba to kaso na biyu shine abin da ma annabi sallallahu alaihi wasallama bai sani ba in bai sani ba Allah yana sanar da shi balantana da yawa daga cikin sahabbai sun sanar da shi abubuwa akwai wanda suke halin tafiya za su yi wani abu su dawo su gaya masa akwai shugaban da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nada akan hanya ya kunna wuta ya ce sahabbai su shiga suka ki shiga suka dawo suka gaya annabi sallallahu alaihi wasallama akwai sahabban Ammar bin Yasir annabi sallallahu sallama ya aike su lokacin sallah yayi ba ruwa yayi taimama da ƙasa yi birgima da ya dawo igiya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama gafa abin da ya faru wannan duk ga sahabban annabi sallallahu sallama da suka yi tafiya suka yi sallah bayan sun yi sallah sai kuma suka samu ruwa kafin lokacin wannan sallar ya fita ɗaya sahabin ya sake alula da ruwa bayan waccan da suka yi da taimama ya sake sallah ɗayan ya ce wa na riga na yi suna da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace asabta sun asabta sunna yace ka dace da sunna ɗayan kuma yace lakal ajru marratayn yace kai kuma kana da lada sau biyu wannan duk yana nuna maka yadda sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama in sun aikata abu suke faɗa masa annabi sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar da wannan abin ko ya kore shi misali sahaban da aka kunna wuta aka ce su shiga annabi sallallahu sallama ya kore annabi sallallahu sallama ya kore ya ce da sun shiga ba za su fita ba kaga ya kore cewa wani ya saka wani ya kunna wuta ya ce wani ya shiga duk irin biyayyar da ake masa shi sa'anin salasalama ya ce ba wanda yake azaba da wuta sai ubangijin wuta shi kadai yake iya azaba da wuta wasu abubuwan kuma za ka ga anan salasalama yakan tabbatar da su misali hadisin sahabban da suka yi taimama kafin su ga ruwa suka yi sallah ɗaya sake ɗaya bai sake ba da aka ga ruwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da wanda bai sake bai ce ka dace da sunna inda kowa me yake nema dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗayan kuma ya ce kai ka samu lada guda biyu kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da abin wancan ya kore nan kuma ya yi mai ya tabbatar to wannan ɓangare na uku kenan na abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar wa sahabban shi akwai kuma ɓangaren da annabi sallallahu sallama aiki yake a aikace yake yin aiki idan ya aiki a aikace kowa sai ya gani annabi sallallahu sallama ya koyar da sallah kan mumbari yace sallu kama ra'aytumuni usalli ba wai cewa eh sallah kayi kaza kayi kaza kayi kaza a a koya ya koyar da ita a aikace sai yace to ku yi sallah yadda nake yin sallan nan kaga aiki kenan yace khudhu anni manasikakum aikin hajin ku ku koye shi daga gare ni yadda nayi haka za ku yi ba zauna iya ta karanta musu aikin haji ba a aikace aka yi ya ce to hudu anni manasikakum to haka za ka ɗauki rayuwarka wurin tafi da ita wurin aikata abin da annan sallama ya aikata idan wanda ita tabbatarwa da sahabbai ne shikenan har kai sai kai ƙoƙarin yin aiki in wanda ya aikata a aikace ne kai ma sai kai ƙoƙarin aikatawa a aikace annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokacin yakan gaya wa sahabban shi wani abin da baki ya ce kaza shine kaza kaza shine kaza wata mata ɗanta ya mutu tana bakin kabari tana ta jin zafin ɗanta ya mutu tana kuka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ki hakuri ta ce matsa ka bani wuri dan ba kai aka jarraba da wannan irin jarrabar da aka mun ba ta mutuwar da na sallama ya tafi bayan ya tafi sai aka ce ke kin san waye ku wanda ya miki magana suka ce mata anan sallama ne fa ya miki magana hankalinta ya tashi bata san shi bane sai ta tashi sai gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tana zuwa ta ce ya rasulullah ai na yi hakuri ban san kai bane anan sallama ce asabaru inda sadamatul ula yace hakuri mutum yana yin sa ne lokacin da musiba ta zo karan farko shine za ka yi hakuri sai ka samu ladan yin hakurin kaga wannan da baki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mata cewa ga yadda lamarin yake to wasu wasu daga ciki da kwace da yawa daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi da bakinsa su ne mafiya yawa ma akan wanda ya aikata kawai ko kuma ya tabbatarwa da sahabbai su domin da yawa hadisai za ka ga sahabbai suna cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya ce ko kuma ne ce same aito rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce na ji shi da kunne na ya ce haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna rawaito mana hadisai yadda za mu yi koyi yadda za mu yi aiki yadda za mu yi duk wa'annan abubuwan da wanda ya tabbatar da wanda ya aikata da wanda ya faɗi idan ka duba littattafan hadisai malamai duka sun kawo maka shi ne hikimar kawo shi hikimar da ta sa suka kawo maka hadisai annabi sallallahu sallama ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aikata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar dalilin kawo maka kai ma ka aikata imma abin da ya aikata imma abin da ya faɗi imma abin da ya tabbatar kai ma ka aikata wannan abu shi sa sahabbai kaga cewa ba su ƙasa a gwiwa ba soyayyar da suke mana da alkhairin da annabi sallallahu ya bar musu shi suke kwaɗayin mu ma mu aikata don mu sami irin wannan alkhairi shi ya saka akwai buƙatuwa na ka kasance kana cikin waɗanda suka dace waɗanda suka dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bawa sahabban shi suka rawaito maka cewa ka abin da ake so ka aikata to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su ma yadda annabi sallallahu sallama ya dora su yadda ya basu haka suka yi annabi sallallahu sallama wani abin aikatawa yake a aikace sai su gani misali annabi sallallahu sallama yana kaiwa ƴaƴansa ziyara matan aure je har gidansu sahabbai ma suna yi suna abubakar yana zuwa gidan yarsa na aisha sai na umar yana zuwa gidan yarsa hafsa to kai ma sai kaga wannan sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama sun koyo daga gurinsa a aikace kai ma yanzu sai ka aikata a aikace sai ka aikata abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da yawa sun aikata shi a aikace ummu abdiya tana gaya mana cewa a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ma kirga wani ruwa da yake fitarwa mata baki-baki haka ko kuma mai ruwan kurji-kurji ba ma kirga shi a mazaunin al'ada ce bayan mun gama al'ada wannan yake nuna maka da abin nan ba daidai ba ne da Allah zai saukar wa annabi sallallahu sallama nassi hadisi ko ayan ƙur'ani su zo su ce ga abin da mata suke aikatawa amma ba daidai ba ne sai Allah maɗaukakin sarki ya yi shiru bai turo an sanarwa annabi sallallahu sallama ba haka mata suka yi ta yi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga kai ma a nan wurin za ka iya kwaikwayo ko in ce mace kenan za ta iya kwaikwayon wannan kamar tabbatarwa ce da Allah maɗaukakin sarki ya sani ya yi shiru a kai cewa mata suna aikatawa to haka haka sahaba annabi sallallahu suka kasance kullum faɗi suke annabi sallallahu ya yi kaza ya ce kaza ya tabbatar da kaza to bari mu aikata kaza sai su aikata to kai ma yanzu abin da yake gare ka yake kanka sai ka yi ƙoƙarin aikatawa ko ka yi ƙoƙarin abin da ka yi ƙoƙarin aikata abin da ya faɗi ko abin da ya tabbatar ko kuma abin da ya aikata wannan haka ne halin sahaban annabi sallallahu alaihi sallama kuma suka rawaito ko suka kwaikwayo mana irin abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya aikata wanda wa'annan sun nuna cewa za a iya kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallama a duk cikin abin da ya aikata wannan shine kololuwa a soyayyarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roko Allah madaukakin sarki ya kara mana soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam bari mu leka sashin tallace tallace kafin mu dawo mu dora daga inda muka tsaya أبدا فقد صنعنا ما آتينا بأيدينا رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاد من لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا
masauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yanzu za mu je ga 'yan uwa masu sauraro kai tsaye don su ma mu ji abin da suke ɗauke da shi da irin gudunmawar da za su bayar a cikin wannan shiri mai albarka mata za su iya neman mu kai tsaye a kan lamba sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar sai kuma maza a kan sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar sai saƙon karta kwana da ya haɗa maza da mata a kan sifili bakwai sifili biyar biyu biyar uku sifili sifili biyu tara salamu alaikum
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
to muna tare da wa
Yawa masha Allah kai zai kuna tare da abba na annabi da ke garin Balara.
sallallahu alaihi wa sallam to abba
Yawa masha Allah to malam Allah ya saka da alkhairi Amin.
Allah ubangiji ya cika muradi.
amin Kuma mun ji yadda aka jajja hankalin mutane akan abubuwa kala-kala. To fatan mu dai mutane za su faɗaka sannan kuma malam a ja hankalin mutane akan fita sallar juma'a da wuri. Sakamakon yanayin damuna za a ga mutum bai fita da wuri ba kuma ya je mai ruwa ya sauko ana neman a rasa yadda za a yi ko kuma ga nan ya zo ni mutane gaba ɗaya sun tsaya daga can nesa lasu a ta ɗauke an rasa yadda za a yi a dan dai zai hankalin mutane domin a yi shin ma fita da wuri a samu ingantaccen waje abba na annabi da ke garin balara malam ala saka da alkhairi a tashi lafiya.
amin to a sallar juma'a dama a takaici abin da aka fi so mutum ya zo da wuri wanda ya zo da wuri ya fi ka samun wanda ya riga ka zuwa ya fi ka samun lada a a gurguje abu na biyu in ka zo an fi so ka matsa kusa da liman kuma ka zauna ka fuskanci liman ba a so ma ka juya wa liman baya so ake ka zauna kuma ka ringa kallon shi kaga kuskure ne ka zo kuma ka tsaya a can baya ko kuma kana tafa kana hira ko kana magana ko kana da sauransu wannan duka shari'a ta hana assalamu alaikum wa rahmatullah
Wa'alaikum salam mala an tashi lafiya.
alhamdulillah muna tare da wa
Maman kiran sai daga ima karamar hukuma. Wa mana Allah ya saka muku da alkhairi.
amin
Muna jin faɗakarwar da ake yi. Ubangiji Allah ya dafa mana.
amin amin Da an bugowa ne in ku fatan alkhairi.
to ma mune miki fatan alkhairi assalamu alaikum
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
wa alaikum assalam wa rahmatullah muna tare da wa
Mai magana Ahmad mai tala daga nama a rawar kuwa ban kore lokacin zama.
to haruna daga bunkura ga ka cikin shirin me kake dauke da shi
Yanzu sai wannan mu da ake zama da ta yi daidai Allah saka muku da kare.
Amin.
Wannan rediyo na da amin salamu alaikum to salamu alaikum to wannan kaman ba su shirya a ɗaukar wayar ba salamu alaikum lafiya lau muna tare da wa alhamdulillah muna tare da wa
Muna magana da Aisha Usman daga Plateau.
to aisha usman daga filato ga ki cikin shirin rayuwar abako rayuwa a barkoyi me kike tafa da shi Eh, Gaskiya yau ban samu na saurara ba saboda datan bai tsaya mana ba. amma Allah na yi sarki.
fatan alkhairi.
to alhamdulillah
Eh, jiya.
Ah.
An jima, Allah ya bai da malam gida.
amin to ga yar uwa daga jihar filato datan bai ba ta damar ta saurari shirin ba sai a tara a gaba insha Allah tunda dai ana ji kokarin saurarar to alhamdulillah assalamu alaikum assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam muna tare da
Sai ni ta da kan gori zai zai.
to Mika'il daga rijiyar zaki kaka Allah cikin ya shi saka muku da alkhairi.
amin
Eh, Ni jan hankalin da nake so Allah ya ara ka yi zuwa ga matan aure wanda za ka ga suna lekowa wa jama'a. Abin Na'am.
ba ba kan gani malam kai ba dan kwali da ke daurin girgi malam.
Mm.
Ya ya kamata a yi jan hankali a gare shi. Ba daidai ne abin da suke yi ba.
Mm.
A san ya ya rasa shi lafiya ni ka yi da wata
assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
Salamu alaikum.
na muna tare da wa
Salam ne da gobe tsare.
to ga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi
Cewa da sata. Wannan muna yan tambaya na kan wanda ba su iya da yara.
masu Ni akwai da cikin araba masu masu masu iya da yara masallaci.
na'am na'am
Idan idan aka da su da ana asuwar na kananan yara ana fito da su da su.
mm.
Asirin Allah ya mana karin bayani a kan wannan.
ana sakin su suna mene
Ana fito da su daga cikin masallaci a fito da su wajen araba.
eh su yi sallah kar a bar su a ciki kenan
Yawwa iya ka abasa zuwa.
Mm, to madalla. A ɗan uwa yana tambaya dangane da zuwa yar- zuwan yara masallaci in an zo da su sai a tattare su kuma a waje a hana su shiga masallacin. Ni ina ganin wannan kuskure ne ka zo da yaro masallaci ka hana shi shiga. Abu na farko ah, yaro ana zuwa da shi masallaci ne dan a koyar da shi sallah. Tunda malamai sun ce in bai kai shekara bakwai ba ma ba sai an umarce shi an ce ya yi sallah ba amma akwai hikimomi da zaka koya mar ya iya a aikace in zaka masallaci yaga kana alola zan bi ka baba to zo mu tafi zai ga ya ake sallah tun yana karami har lokacin da za a fara umarninsa umartarsa har lokacin da zai kai in bai yi ba a dake shi abu na farko kenan kaga in ba a kai shi yana ganin yadda ake ba zai koya ba abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da yara masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sallah da jikarsa umaima a hannunsa yana rike da ita in yayi sujjada sai ya ajiye ta in yayi ruku'u sai ya ajiye ta in ya miƙe tsaye sai ya dauke ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hayya idar da sallah annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wataran ina so in yi sallah mai tsaho idan na ji kukan yara sai in gajarta sallah saboda iyayensu kenan ana zuwa da yara masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa da yara cikin masallaci to kaga kai in ka ce a fitar da yara daga cikin masallaci to kaga ka zo da wani abu da ya kamata ka zo da dalilin da yasa za a yi haka abu na uku lokacin da ka tattare yara ka haɗe su a guri ɗaya yanzu ka haɗa wasa amma idan ya zamto yaran nan kun sassa sa tsakiya kowane uba misali dan shi yana kusa da shi naka yana kusa da naka nasa yana kusa da nasa to kaga ka raba su kuma babu zancen kowa ya yi wasa saboda yaro ba zai wasa da babba ba a cikin sallah zai kiyaye to amma yawanci mukan mance sai mu ga bari mu mai da yara gefe in mun mai da su kuma su yi wasa ko mu kalubalance su sun yi wasa so da haka yaro ka zo da ɗanka masallaci amma ka tabbatar yaron ba zai lalata wa al'umma sallar su ba kuma ka saka shi kusa da kai yadda zai nutsu ya yi sallah a idar ku tashi ku tafi gida assalamu alaikum na'am muna tare da wa lafiya lau muna tare da wa maman sadiq daga wudil na'am to ga ki cikin shirin me kike tafa da shi amin amin assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam muna tare da wa wa alaikum assalam muna tare da wa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam muna tare da wa
malam barka da safiya da fatan ka tashi lafiya kuma ya ruwa alhamdulillah muna tare da wa
kun kai tsaye kuna magana da dahuru masta dan hasan ne shinkafa a sanar da kuma sura da gungiyar aidan Allah to dahuru masta ga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi
wallahi malam duk sati muna kasancewa da kai saboda yanayin aiki ne yasa ma ba ma kirawowa saboda duk sati muna bibiyar wannan shirin Allah sarki saboda a rayuwa ina tsara mana wani hartashe na'am da natsuwa kuma da tausayi a rayuwa na'am
game da misali mu mu ga wasu mazajen a rayuwarsu mm ba sa so da kyautatawa iyalansu eh
kuma malam da Allah a ja hankali game ga matasanmu mm
wallahi wasu matasan zamu wallahi ba su damu da addini ba mm kawai neman kuɗi suna sa a rayuwa dan Allah malam a ja a ja musu kunne ya kamata duk mutumin da yi aiki na gari tun a duniya zai gani haka ne
ya kamata malam a ja musu kunne To, insha Allah.
Wallahi dan ibada dai gaskiya dai ba su damu da su ba insha Allah Allah masa mai gaba Allah ya koma da kai gida lafiya amin to daur masta Allah ya saka da alkhairi wajibi ne ga dan adam abin da ya kaka duniya kenan ka tsaya ka bautata ma Allah madaukakin sarki Allah yake cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun mun halicci mutum da aljamba sai dan su bautata min haka Allah madaukakin sarki ya ce so da haka karka nemi kakka kakka dauki neman kuɗi shine bauta kakka dauki cewa neman duniya shine kololuwa a ru- a rayuwa da wuri yi bautar Allah maɗaukakin sarki ka ga ka dace da abin da Allah maɗaukakin sarki zai ba da ranar alkiyama duniya ko ka neme ta ko baka neme ta ba in aka kaddara za ta zo za ta zo to da haka daure ka bautawa Allah sai ka dace da duniyar da lahira baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam muna tare da wa
Muna maka fata alkhairi Marwa.
To.
Muna jin daɗin kasar Sadu.
to ai ba mu san wa ke magana ba
Hello?
ki dan matsa daga to Assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam muna tare da wa
Kuna tare da Fatima Fulani Sheka.
to Fatima Fulani daga Sheka ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi
Wallahi kuma na mana muku fatan alkhairi.
eh to alhamdulillah Yanzu kuma na ɗaushe ma'ana ina so ya jan hankali da mata.
mm
masu tara sallah a zahiri la'asar akan su sai lokaci guda a zauna a cikin wasu malam wannan abin ba da daɗi gaskiya
sai an ji wa malam a tashi lafiya to insha Allah Ah, wanda yake hada sallah yana wasa da sallah Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a cikin alkur'ani ya ce azabar wuta wailin ta tabbata ga masu sallah su ne masu irin wannan yin sallah ta tattara sallah ba za ta yi ta ba sai magariba ko isha ta haɗe sallolin wuni baki ɗaya ko kuma kullum ka ga a zahar da la'asar sai da kokawa ta ga magariba ta taho za ta yi ta wannan kuskure ne kwarai da gaske Allah maɗaukakin sarki ya ce inna salata kana ta'ala almu'minina kitaban mawqutan kowace sallah tana da lokacin da aka sa mata lokacin ake so ka sallace ta Allah maɗaukakin sarki babu abin da zai yi da sallarka in kayi ko ba kai ba amma yana so umarnin da ya maka ka cika shi a lokacin sai baka lada idan ka ki cika umarnin a lokacin kenan sanda kaga dama za ka yi a bakka shi kuma Allah maɗaukakin sarki yana so ka yi ta sanda yake so ka yi ta ne so da haka kuskure ne yan uwana mata ya kamata mu ba wa sallah muhimmanci mu ringa yin ta akan lokacinta kamar yadda addini ya umarce mu assalamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullah Mun- muna tare da
to kai tsaye suna na abba mai salati shekar unguwar kudu majalisa to abba ga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi
alhamdulillah Allah saka da alkhairi Amin.
Allah dan jan hankali kaɗan nake so malam yayi na'am
akan kamar a wannan da ranar juma'a dai ne albarka Mm.
akwai lokacin da za ka ga mu samari matasa kenan muna tsaye a guri mun Mm, san sha biyu ta to zuwa sha biyu da rabi haka mm, wace mu ce ba za mu je mu dan sha dan takaitacciyar a hudubar da za mu ji sai mu ce wai sai lokacin ya karasu ya rage kamar bai fi minti goma mm.
zuwa minti biyar ba a zo a yi ta sauri ana gudu gudu ko alhalin ana so a ji ah, hudu wannan ajin mai ke dauke da shi mun tabbatar da cewa shi faɗakarwa ce a ciki amma ina mu ko dai mu je mu samu raka azin saboda muna sauri kuma na tabbatar da cewa sai wannan abin dai na duniya ne dai wannan saurin ba wai Mm.
tunanin ka kaje ka samu ah, wani abu da zai amfane ka a lahira ba da Allah a ja hankalin mu matasa sosai da sosai abba ne salati shi ka ka tashi lafiya Mm. To mu sani cewa duk abin da ɗan adam zai yi addini ya tsara mishi. Da sallah a zuhur raka'a hudu kake yi a koyaushe ranar juma'a sai aka ce kai biyu. Malamai suka ce wannan hudubar da zaka saurara ita ce a bakin biyan. Kaga sai ka je ka saurari hudubar raka'a biyu ka kuma yi sallah raka'a biyu hudu kenan. Kenan kaga in haka ne in baka je ka saurari hudubar ba raka'a biyu kai Allah ya sa mu dace. wannan ta ce salam malam ina kusancin ubangiji na sai na ji wani laifi da na taɓa yi ya tsaya mini a raina sai na ji kamar Allah ba zai saurare ni ba a bani shawara daga sai ta faɗi mai sauraron ku eto shi Allah maɗaukakin sarki a rahman rahimin ne mai rahama ne rahamarsa kuma tana da yawa kuma duk innahu ya dhunuba jami'a duk laifin da aka yi zai iya gafartawa saboda haka abin da yake kanki duk laifin da kika yi mafi girman laifi shine shirka in kika yi shirka kika yi nadama kika dina kika ce ba za ki kuma ba kika yi istighfari shikenan Allah ya yafe miki inda kika yi wa'annan abubuwan da gaske Allah ya yafe miki ko shirka ce shine hada Allah da wani so saboda haka a yanzu ki daina tunanin Allah ba zai yafe miki ba ki koma tunanin ya zaki ki kusanci Allah yanzu mutum ya kashe mutum ɗari ya ce ina so in kusanci Allah da i da gaske sai Allah ya sa mala'ikun rahama suka karɓi ransa taki na san laifin da kika yi bai kai shirka ba watakil na san bai kai kisa ba watakil so da haka ki daina tunanin Allah ba zai yafe miki ba Allah mai rahama ne kawai ke ce yanzu zaki ba hanyar da za a gafarta miki kuma hanyar Allah kusanci Allah to sai Allah maɗaukakin sarki ya yafe miki al duk abin da kika aikata amma idan kina kuma tunanin cewa Allah ba zai yafe miki ba to sai kuma ki shiga wani yanayin kuma Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke tsammani daga rahamar Allah to ke kin ga yanzu kina nema ki yanke tsammani daga rahamar Allah saboda haka ah, sai ki gyara wannan ta ce ah, salam dan Allah malam ina da tambaya muna zaune da wata baiwar Allah a gida ɗaya a maƙotana kuma da wasu marayu mijina yana da rufin asiri duk wani taimako duk wani taimako marayun nake bawa an ce wai neman suna ne tunda ban bawa wacce muke gida ɗaya ba a tashi lafiya to wannan kici kika ce an ce da kamar ce kika yi na ce neman suna nake ke da kanki kika ce neman suna kike to duk sai mu karba amma ba yadda wani zai aiki wani yana gefe i gaya masa abin da yake cikin zuciyarsa ke abin da yake zuciyarki dan Allah kikai shi kika nufa shikenan ki ci gaba da yi kar ki saurari masu surutun cewa neman suna ne kaza ne kaza ne ba abin da ya shafe ki da su dan Allah kike to in dai dan shi kike ci gaba da yi shi ya gani wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ki dai ki yi aiki Allah zai ga abin da kika manzo zai ga abin da kika mummunai ma za su gani haka Allah ya ce wa qul i'malu ka ce ku yi aiki fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah da manzon shi da mummunai duk za su ga aikin da kuka so wanda ya ce neman suna kike shikenan keki dan Allah shi kin ga yana ƙara miki lada na irin maganganun da yake yi a kanki Allah madaukakin sarki ya tabbatar da zukatan mu gurin aikata alkhairi kuma dan shi assalamu alaikum
alaikum salam ana ina kwana lafiya lau muna tare da wa ina magana da ban garin malam to daga garin malam Allah ya ta a, an tashi lafiya ya ruwa
kala malam garu a muna to alhamdulillah ga ki cikin shirin me kike tafa da shi malam Allah ya saka muku da alheri a kan wata kawai da kuke da wuri.
amin amin wanda suke ba daidai ba ubangiji Allah ya shirya su amin ana taya mu da addu'a ya'ya Allah ka shirya mana da Allah malam makociya ta tara su rana da ta yau juma'a da tsohon ciki Allah Tarihi sarki na- to Allah ya mata rahama Allah ya mata rasuwa yau ake bakwai tara ta da addu'a da Allah to Allah ya mata rahama amin dan alƙur'ani.
Allah ya mata rahama.
Tashi lafiya.
hmm. assalamu alaikum muna tare da
Amin alaikum salam malam kai ta da ka ce shin da garin ruru.
to ka shaga ka cikin shirin rayuwa a barkoyi
Wallahi malam ni ga hankalin da nake so a tsare game da matasa.
hmm.
Za ka ga an zo masallaci malam liman ina hudu ba amma kowa ya koma gefe suna daba shirar ba sa zuwa saurare su ba sai an tada sallah kamar su yi.
Hmm. to Allah ya sa mu dace kuskure ne ka zo masallaci kai magana in ka zo masallaci so ake kai shiru ka saurari liman har sai ya gama hudu basu so da haka da Allah mu kiyaye dan za mu iya rasa juma'ar da ladanta so da haka ka kiyaye assalamu alaikum
Alaikum.
wa alaikum assalam muna tare da wa?
Ina magana da maman zuburiya daga shekar sabuwar Abuja.
to maman zuriya ga ki cikin shirin me kike tafa da shi Malam muna
to da Allah ni ya ji hankalin da nake so a yi dai akan makota.
ah assalamu alaikum
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum salam muna tare da
To alhamdulillah malam ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi.
amin da farko kuna tare da sarkin samarin fulani ya naji da ke garin gurin ga malam ni farin cikin da nake da Allah yake ta nuna mana duk ranar juma'a ga muna cikin koshin lafiya kuma da zama lafiya na'am wato sai dai mu kara addu'a ubangiji Allah ya kara ba mu zama lafiya kuma malam fadakarwa da kake rage mana ubangiji Allah ka sa aljanna ce makoma amin da kai da iyalanka da yan uwa musulmai da kuma shauran waɗanda suke zuwa makaranta na'am amin faɗaɗa musamman masu zuwa makaranta kamarin ubangiji Allah ya ma albarka duniya da lahira ubangiji Allah ya raba ka da iyaye lafiya idan sun tafi suna lahira ubangiji Allah ka sa suna aljanna bana Amin.
Allah ya bai da ku gida lafiya sarkin samarin fulani ya nazi da ke garin gurin ga Allah ya damu da albarkacin da ke cikin wannan rana ta yau amin assalamu alaikum na'am muna tare da wa na'am ga ki cikin shirin rayuwa a barkoyi
to alhamdulillah ba dan sai mace Allah ya saka da alkhairi Allah ya jikan magabata Allah ya hada mu aladan majina Amin.
kuma ne ma da Allah sai kira kamar da ban kota irin masu waye gari ya waye dan Aisha ra'ayi bana a wasu wa mutane ko fara gida an mata nasiya an yi nasiya mutum ya ki fahimta Hmm.
saboda zamantakewa yau da kullum kai kuma mutum baya son tashin hankali sai da mutum ya sa yara su share su fashe to amma kuma mutum kana musulmi dan uwa musulmi ya kamata ka rinka bata mata rai wato dan Allah a rinka nasiha da jan hankali da irin wa'annan mutanen masu shiga hakkin makotan Hmm. To Allah ya samu dace.
ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi ba da Amin.
Allah da kai gida lafiya Amin. Wasu sun gawa annabi sallallahu Alaihi wasallama suka ce ga wata mata tana da sallah tana ibada sosai, amma tana cutar da makotanta da bakinta, annabi sallallahu sallama ya ce tana wuta ‘yar wuta ce. Wata mata kuma aka ce marga ta dai ba yawan ibada ba take sosai, amma farilloli tana saukewa kuma tana kyautata ba ta cutar da makotanta da bakinta, annabi sallallahu sallama ya ce ‘yar aljanna ce. So da haka ke ma sai ki ƙoƙarin gudun irin waccan matar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yar wuta ce ki yi kokarin samun kamanceceniya da wacce ce yar aljanna ce dan ki samu ki dace Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan ce salam malam an tashi lafiya malam tambaya ta ita ce malam sunana Fatima na samu miji sunansa Aliyu to malam wajen kawo kuɗin ma an sha fama to malam yanzu dai wajen shekara biyu amma har yanzu bikin ya ƙiwa to sai malam to malam sai wata take gaya min wai auren da Aliyu ba zai yiwu ba sabida sunanmu ya zo ɗaya da masu asalin sunan malam maganar da ya da maganar da ya ba zai yiwu a text ba maganar ba zai yiwu a text ba to a takaice dai abin da nake so abin da na fahimta take so ta ce sunanta Fatima wanda ya zo saurayinta kuma sunan shi Aliyu sai wata mata da ta ga an yi shekara da shekaru kusan shekara biyu a, a bikin yaƙiwa su ta ce ai ba zai yiwu ba ne dalili saboda sunanta Fatima kuma sunan wanda zai aure ta Aliyu sunansu ya zo ɗaya da Sayyidina Aliyu da kuma Fatima ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama Allah ya ƙara musu yarda. Wannan babu wata aba da ta nuna cewa a al'adance ko a addinance ko a tarihance da ta nuna cewa Fatima da Aliyu ba za su yi aure ba. Da yawa ma an samu Fatima da Aliyu sun yi aure. To su ne yasa nasu ya yiwu. Inda a ce wata doka ce hakan ba zai yiwu ba. Amma ba haka ba ne wannan magana ta ta faɗa ki ɗauka ki ajiye ta a gefe. a je a duba matsalolin da suke cikin auren sai a warware su sai a yi watakila shi yana ta fafutuka ne bai da hali ya zo a yi watakila akwai wasu matsaloli a gefe ko a ƙasa da ya kamata ku ko warwarar da su tukunna sai a zo a yi magana auren watakila addu'a ce za ta warware muku matsalolin sai a zo a yi so da haka ina ba da shawarar yin addu'a a cikin harkar kwarai da gaske sai ki ga Allah maɗaukakin sarki ya rufe asiri an samu an yi abin da ake so ina ganin nan za mu dakata a wannan shiri namu mai albarka a madadin shugaba kuma jagora Ahmad Gazali Yakubu a sama Sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye Buhari Isa ya sadan da ku daga shashin addinin musulunci da Hadiza Balanta take jagoranta ni Aminu Khidir Idris nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وتود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبد الطومان وغسلينا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما من لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا ومواعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من